أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba ɗan uwa masu albarka da muka haɗu a wannan masallaci ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar laraba uku ga watan ramadan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da da arba'in biyar, wanda ya daidai da sha ga watan uku miladiyar isa dan maryam alayhi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da da shirin 2024 dan dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkuhani mai girma a cikin wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci mai tari albarka muna cikin tafsirin suratu abasa jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 23 faɗa allah madaukakin sarki kalla lamma ya kudi ma amara yau da yarda allah za mu tashi warkon aya ta 24 faɗin Allah faɗin Allah madaukakin sarki faliyar zurin nisan bin ila ma'ani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faliyar zurin nisan ila ma'ani mutum na adam ya yi duba da nazari ya zuwa abincin shi an na sabarnar ma'a sabba lalle mu mun saukar da ruwa daga sama ruwa waɗanda suke masu yawa sun mashakakar al'ar da shakka sannan muka tsara ƙasa tsagewa ba ambat na fiha haɓa muka fitar da ƙwayoyi daga cikin wannan ƙasa wa ina ban wa manna haka kuma muka hitar da inabi da kuma ciyawa wadda tumaki da dabbobi suke ci wa zaitunan wa nakhla haka muka hitar da itaciyar zaitun da kuma dabino wa hadalika gulba haka kuma da gonan daki wa'anda suke masu itatuwa waɗanda suke manya wa fakihatan ma'amma da kuma kayan danyi da makiyaya mata allakun wani al'ani don jin dadinku da na kuma dabbobin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi yana tunatar da ɗan adam ne cewa ya yi nazari ya diba ya zuwa abincin da yake ci ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mushi irin hujjoji da ya irin ni'imomi da ya yi mushi na halittar shi yadda ya halitce shi tun yana ɗigon mani ya zama tsoka yadda ya halitce shi tun yana mani ya zama jini ya zama tsoka har ya zo ya yi rayuwa a gidan duniya kuma har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya mutu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da an yi mishi kabari Allah subhanahu wa ta'ala duk ya bashi wannan ya gaya mishi waɗannan nemo bayan ya yi mishi shimida baya ta yanda alƙur'ani mai girma yake ta yanda wahayi yake tsare a sama yanda masu kula da wahayin nan suke da kuma siffofinsu da ɗabi'unsu ba don komi ba don ya kasance mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala don ya karbi abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mai da shi na da'awar musulunci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara gaya mashi bayan wa'ancan dalilan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mashi na halittar shi da ƙaga halittar shi na cewa waɗannan dalilai ne wa'anda suke tabbatar da cewa idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama lokacin da ya ga dama zai iya tada shi saboda shi ya kirkire shi bayan babu shi shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙara buga mashi misali da wani abu wanda yake abin ƙasa wani abu wanda ya san shi mafi yawanci wannan ɗabi'a Allah ta subhanahu wata'ala a cikin alƙur'ani mai girma za ka gani yana buga musallai sai ya buga misali da abubuwa waɗanda suke a cikin zikata ko kuma a a ƙarshe kuma waɗanda na gaibu ne ƙarshe allah subhanahu wata'ala sai ya buga musu misali ya kamanta su da wasu abubuwa wanda a ƙarar satayen adam suna ganin su allah subhanahu wata'ala a cikin suratul hadid yake cewa alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الله سبحانه وتعالى yake kira ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma annabi Muhammad baki dai shin lokaci bai yi masu ba lokaci bai yi ba wanda zukatansu za su kariya su koma masu jin tsoron Allah subhanahu wata'ala zikatansu su dinga kariya da ambatan Allah subhanahu wata'ala da kuma abinda Allah subhanahu wata'ala ya sauko na gaskiya Allah subhanahu wata'ala yake gargadin su yake cewa wala takunu kallazina utul kitaba min qabl kada ku kasance kamar wa'anda aka ba littayi bayan su ne yahudawa da nasara faqasat qulubuhum sai zukatansu suka keke shi suka ƙi yin imani da wannan alƙura da wannan littattafan suka ƙi saurarensu har zukatansu suka kai suka keke shi ba su jin wa'azi babu wata tunatarwa da take yi masu amfani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikinsu fasikai ne mutanen banza wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara ne da abu wanda yake a cikin zuciya wanda shi ne kariya zuciya ɗan adam ta kariya idan ana ambatan Allah ya yi imani ya dinga biyan dokokin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake gargaɗin sabon manza Allah sallallahu alaihi wasallam kada su kasance irin yahudawa kada su kasance irin nasarawa wa'anda an ba su tattafai amma wa'annan tattafan ba su yi musu komi ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buga musu misali ya gaya musu da wani abu wanda sun san shi wanda suna ganin shi na yau da gobe Allah subhanahu wata'ala ce e ilamu annallaha yuhil arda ba'da mawtiha ku sani waɗannan zikatan namu da ake neman ku shirya su shirya su dinga kariya idan ana ambatan Allah to ku sani idan kuna son su tsarkaka to ku sani Allah subhanahu wata'ala wanda yake raye ƙasa bayan ta kasance matatta ƙasa ce ba ta ɗaukar tsirrai ba ta ɗaukar shimka ko an shimka ba ta rituwa amma Allah subhanahu wata'ala idan ya ga dama sai ya sabko ma wannan ƙasar ruwan sama kuma a yi shimka a busanta kuma shimkar nan ta rito to yadda Allah subhanahu wata'ala yake raye wannan ƙasar bayan ta kasance matattar ƙasa ba ta ɗaukar shimka tsirrai bai rituwa a busanta amma Allah ya raya ta koma wadda tana hitar da tsirrai to haka Allah subhanahu wata'ala yana iya raya zukatan bayan sun kasance mara imani bayan sun kasance mara masu tsoron Allah bayan sun kasance mara masu sauraron wa'azi Allah subhanahu wata'ala yana iya maida su zukata masu imani zukata masu yin tsoron Allah zukata wa'anda suke masu sauraron wa'azi anan ba Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya mu dan adam cewa shi ya halice shi kuma idan ya ga dama summa idza sha'a anshara idan ya ga dama kuma zai tada shi shi yasa sai ya buga mishi misali da wani abu wanda da zai sa tunanin shi sosai yayi diba a cikin wannan abu yayi diba a cikin shi zai san abu ne mai sauki a wurin Allah ya iya tada shi Allah subhanahu wata'ala ce bal yanzuru insani ila ta'ami dan adam yayi duba duba wanda take ta mai ta mai tunani yayi duba duba wanda take ta mai nazari duba wanda yake na mai hankali ya zurfafa tunanin shi ya sa hankalin shi yayi dibi akan abincin shi Allah subhanahu wata'ala ce fal yanzuru insani ila ta'ami ya kalla wannan abincin nashi da yake ci wanda da shi ne yake rayuwa wanda da shi ne in babu shi bai iya rayuwa da shi yake ci da shi yake sha da shi gangan cikin shi take kwari har yake samun dama ya yi tsaye aiwatar da wasu abubuwa a cikin rayuwar shi da yau da mutum zai wani bai ci abinci ba bai iya barkata komi da mutum zai kwana ɗai biyu uku hudu biyar shidda yana kai wani lokacin bai cin abinci ƙarshe zai mutu ya bar rayuwar shi zai mutu kwata-kwata saboda gangan jikin ɗa'arin tana buƙatar abinci shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi to yayi dibi akan wannan abincin yayi tunani ya gani wannan abincin da yake ci yana koshi malamai sun yi saɓani akan wadan Allah subhanahu wata'ala na cewa ɗan adam yayi dibi akan abincin shi wasu suka ce asalin abincin wanda shine magana wadda ta yi inganci saboda Allah subhanahu wata'ala da ayoyin da za su zo nan gaba mu gani yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari yadda abincin yake fitowa Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu a wani wajen yana cewa a fara'aitum ma tahrizu a antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u la ja'alnahu hutaman fazaltum tafakkarun Allah subhanahu wata'ala ce shin kun ga abincin ku wanda kuke nomawa iyaka manomi yake yi zai je ya gyara gome shi ya wasa ƙasa ya sa ƙwayoyin da ya sata amma bai san yaushe shuka shi take hituwa bai san yaya ake ta hituwa kawai dai bayan kwana ɗaya biyu zai je je waya bayan tana yili babu komi zai je ya iske ta ta koma duka tsamma baki shine Allah subhanahu wata'ala yake kiran ɗan uwa musulmi yake kiran mummunai da su yi dibi a kan wannan abin da suke noma a kan wannan shukokin da suke yi allah subhanahu wa ta'ala ce a an tun tazara'u da ku amnanun zariyo shin ku ne kuke fitar da tsirran ko ko allah subhanahu wa ta'ala ne ke fitar da shi wannan kowa ya sani babu wani mahaluki a ban ƙasa da zai ce shi ke fitar da tsirran allah subhanahu wa ta'ala ne yake fitar da wannan tsirran yake sa kuma a ci amfanin wannan tsirran shi yasa ce launa sha'u la ja'alnahu thamu fazaltum tafakkaru da mun ga dama wannan shukar da kuka yi ta yi to ta yi tsanwa kuna ganin za ku girbe ta ku ci amfaninta Allah subhanahu wata'ala ce da mun ga dama sai mu sa ta ta bushe ta koma masa hashar ku koma kuna da dama saboda ta yi shifta ka gani ga ta nan ta kai daidai a ce kana jiran hatsinta ya wudda kanu ka zo ka yanke ko kuma daidai kana jiran bishiyarka ta yi iya ka zo ka ebe ko kana jiran ayakka ta yi iya ka zo ka ebe kaga ta yi tsanwa ta yi kyau tambayi manoma ku ji irin daɗin da suke ji idan mutum ya je ya tsaye bakin gonar shi ya ganta ta yi tsanwa shar Allah subhanahu wata'ala ce da ya ga dama wannan tsawon baki dai Allah subhanahu wata'ala sai mai da shi sha sai sa yadda kuke gani yanzu a yanayin rani yadda beli yake yin masara ya dinga zubewa belin da ka sani cike da innuwa sai ka gane shi ya zube wannan innuwar duka kunnuwan sun yi masara shar sun zube Allah subhanahu wata'ala ce da mun ga dama duka abin da kuka shuka sai mu mai da shi haka kenan ba za ku girbe shi ba ba za ku ci amfanin shi ba ba zai zama abincin ba balle haku ego ku ce Allah subhanahu wata'ala ya ce shi ne yake fitar da wannan abincin wasu daga cikin malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya umarci dan adam ne ya diba akan abincin shi wanda yake sawa a cikin cikin shi idan ya hiddo shi yaya yake idan ka ci abinci komin abincin nan yake da daɗi komin tsadar wannan abincin da ya koma bayan gari kai da kanka ba kai raka kafa shi da hannunka Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace misali ne Allah ya buga ma ɗan adam na cewa to haka duniya take yanda kuke cin abinci ku kasa to haka rayuwar duniya take duka za ku rayu ne kuma ku koma gawawwaki ku koma matattu Allah subhanahu wataala ya sa ku a cikin kabari Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari cewa an na sabannan ma a sabba lalle mu mu ne muka sabko da ruwa sabkowa Allah subhanahu wata'ala shi ne yake saukar da ruwa da haka duk wata barazana da duk wani abu da za a yi makan abinci kawai rishin tsoron Allah ne da barin Allah da muka yi da wasa da muke da addini ha ake mun barazanar yiwuwa amma in dai dan adam zai yi imani da Allah ya je ya yanki dashi komin girman shi ya gyara shi ya wasa ya yi noma babu abin da zai hana tsarrai ya yi kuma ya samu amfanin da ke ciki Allah subhanahu wata'ala zai amfanin da shi da wannan saboda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa ba ga kowa ba ne fitar da tsirrai yake sanin mu ne yau da a ce ga hannun wasu ne fitar da tsirrai yake da ga hannun wasu ne sabkar da ruwan sama yake to da wasu gidaje ba za su taba ganin mulkin ruwa ba da wasu kasashe ba za su taba ganin mulkin ruwan sama ba da wasu kasashe ba za su taba ganin tsanwa ba da shimka saboda waɗanda abin yake ga hannunsu za su yi ba bakere su rike shi ba za su ba kowa ba amma Allah subhanahu wata'ala ya sa abin a hannun shi yake kuma yana ba duk wanda ya ga dama iyaka sharadi guda ne Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu da mu yi imani da mu yi mishi da'a da mu yi mashi biyayya to idan har muka yi haka Allah subhanahu wata'ala zai sabko mamu da albarku na ko'ina ba tare da ma mun sani ba dogaruwa ga mutane da muke yi Allah ka zukatanmu da muke yi da wasu abubuwa shi ke sa Allah subhanahu wata'ala ya bar mu da iyawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa man ta'allaka bi shay'in ukila ilayhi duk wanda ya allaka zuciye shi da wani abu ya allaka zuciye shi da cewa sai gwamnati ta sa hannu ne abinci zai mai tsada to kullum wannan abincin zai zamna da tsada shi abinci zai mai albarka Allah subhanahu wata'ala sai ya bar shi da wannan kullum yayi ta tunanin sai 'yan kasuwa ne sun ma abinci sauki zai iya samun sauki a rayuwar shi Allah subhanahu wata'ala sai ya bar shi da wannan kuma 'yan kasuwa su ɗima abincin sauƙi abincin ya ƙin sauƙi amma da za mu yi tsoron allah mu mai da lamurranmu ga allah mu yi imani da allah mu dogara gare shi da allah subhanahu wa ta'ala ya arzika mu mata inda ba mu sani ba allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda duk ya ji tsoron allah zai sa mashi a cikin al'amarin ya baki ɗai sauki wa yarzuquhu min haythu la yahtasib haka kuma ya arzuta shi ta inda ma bai sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu cewa law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da a ce kuna dogaro da Allah yanda ya dace ku yi dogaro a gare shi to da Allah subhanahu wataala ya arzuta ku kamar yanda yake arzutun tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana ita tunda kulle saya babu komi a cikin makoshinta da za ka samu dama ka kama tantabara ko wani tsuntsu mai tashi tun da kulle saya ka yanka shi za ka ga a cikin bulukotan shi babu komi na abinci amma da da ce ko da rana za ka kama shi ka yanka shi za ka same shi cikin cike yake da abinci ya ce ya koshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to da za mu dogaro da Allah mu yi imani da Allah mu dinga jin tsoron shi to da zai arzuta mu kamar yadda yake arzuta waɗannan tsuntsaye suna yi ta babu komi a cikin cikannansu amma kuma su dawo cikannansu suna cike Allah subhanahu wataala yana cewa walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas sama da a ce mutanen alƙarya za su yi imani su yi tsoron Allah to Allah subhanahu wataala ce zai saukan musu albarku daga sama ta ko'ina za ka gani abinci ya wadata ta ko'ina za ka gani cimaka ta wadata ta ko'ina za ka gani babu wanda zai tashi ce gashi yana da yunwa amma mun bar Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya bar mu da halin amma da za mu koma ga Allah subhanahu wata'ala abincin nan babu wanda yake da incin diddoshi daga ƙasa ba Allah babu wani mahaluki da ke da tasiri a cikin hitar da tsirrai da kuma ta hitar da iya a sami albarka a sami 'ya'yan albarka na gona in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce anna sababna ma sabba lalle mu ne muka zubar da ruwa zubowa zubowa wadda take mai yawa zubowa wadda take mai amfani sanin kowa ne idan an shuka tana bukatar ruwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce dan adam yayi diba ya zuwa abincin shi ta yaya ne wannan abincin nashi yake samu yau in ba mai noman rani ba ba wanda zai ɗauki haiwa ko kwashi a wanga lokacin ya tai gona ya ce zai shimka amma da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa zaka gani duk manomi ya ɗauki kwashen shi ya tsaye gona dan ya je shimka ruwa bai da alƙawari bai da garanti bai da wani tabbas na cewa bayan wannan shimkar da ya ko bayan wannan ruwan da ya yi akwai wasu ruwa da za a sauka amma da yake Allah subhanahu wata'ala ne yake saukar da waɗannan ruwa ɗan adam yana da yaƙinin cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai bar wannan shimkar tashi haka nan ba sai ya je ya sa kuɗi yake sawa ya sai iri ya ɗau ma'aikata ya biya su ya je ya binne wannan kuɗin cikin ƙasa saboda yana da tabbas cewa Allah subhanahu wata'ala zai ƙara saukar da wasu ruwa to ya kake gani da a ce wani ɗan adam ne ke sanyar da wannan ruwa da sai wata rana kun shuka baki ɗai ya kulle ya ce babu waɗannan ruwa baki ɗai duka kwai asara Allah subhanahu wata'ala ya ce an na sabab dan ma a sabba ai mu ne muke saukar da ruwa saukowa a wani waje yake cewa wa an zanna min al-muqsirati ma'an sajjada lalle mun sauko daga cikin gizagizai ruwa waɗanda suke masu yawa ruwa waɗanda za su ishi abin da kuka sa a cikin ƙasa ya samu waɗannan ruwan ƙasa ta yi tafshi ku tona ta kusa wannan ƙwayoyin na abin da kuka shimka kuma waɗannan ruwan su hito da wannan tsirran Allah subhanahu wa ta'ala ce sun mashaƙaƙunan al'auda shaƙa sannan kuma muka tsage ƙasa tsagewa Allah subhanahu wata'ala ne ke tsaga kasa da za ka yi shimka ka je ka yi tsaye a gabanta ko kwana nawa za ka yi ala ba za ka taɓa ganin lokacin da kasan nan take tsagewa ba ya shimka ka ta ɗago kai ba za ka taɓa gani ba babu manomin da yake ganin wannan shi ya sama babu wanda ke kasawa ya tsare a gonar shi ko a cikin gidan shi ko a wadama shi idan ya shimka wani abu ya ce ya kasa ya tsare yana jiran ya ga wai yaushe ne wannan shimka take gunduwa Allah subhanahu wataala ce thumma shaqaqna al-ardha shaqqa mu ne muke bude wannan kasar muke tsage ta ba don komi ba don tsirran ku su samu damar hitowa idan suka hito suka hito ga sunan ƙasa ta tsatsage manomi idan ya yi shifka ya je ya ga duk inda ya shifka ta ɗan ware tsatsagewa ta ware buɗewa daɗi yake shi saboda me ya san nan da ɗan lokaci wannan shifkar tashi za ta hito tsirrai za ta hito 'ya'ya Allah subhanahu wa ta'ala ce fa ambatna fiha arba sai muka hitar da ƙwayoyi a cikinta ƙwayoyi na daci ko na dawa ko na masara ko na shinkawa ko na alkama ko na duk wani abu da kuka shuka wanda na ƙwayoyi ne kuka sa Allah subhanahu wa ta'ala ce fa ambatna fiha arba mu ne muke hitar da wannan sarra shi yasa wani wajen Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gai na cewa abinda muke shimkawa mu ne muke hito da shi ko ba mu ba a ruwa ma sai ce haka na a fara'aitun ma'an lalli ta shirabu a antum an zartu buhu min almuzini abnahul muzi shin kuna ganin ruwan ma da kuke sha wane ne yake samkar da shi ku ne kuke samkar da wannan ruwan ko ko allah subhanahu wata'ala ne yake samkar da su yau da za a tambayi dan adam daga ina ruwan da yake sha su wani bai ma sani ba kawai dai yana kunna famfo balle wanda ke cikin birni bai taba ganin yadda ake gina rijiya ba kai ga ruwa bai san yaya ina ma asalin ruwan su ba kawai dai shi yana kunna famfo ruwa su yi to ya sha ya je ya biya bukatar shi Allah subhanahu wataala ya ce duk ruwan da kuke gani na duniya duk ruwan da ake aiki da su babu wasu ruwa da wani mahaluki zai zuwa ya ce shi ya haɗa kaza da kaza ya bashi kuwa babu su Allah su ana haɗe-haɗe ɗan adam suna haɗe-haɗe su haɗa wasu abubuwansu sai kere-kerensu amma duk wanda kuke gani a duniya Allah su ma'ana wata'ala ne yake saukar da su Allah su ma'ana wata'ala ne ya shinye su a cikin duniya ba don komi ba don amfani Allah su ma'ana wata'ala ce ba a matuna biya haɓa muka fitar daga cikin wannan ƙasai daga cikin wannan ƙasar da ta tsage wanda muka saukan ruwa muka yi tadda ƙwayoyi a cikinta ƙwayoyin haci ne ƙwayoyin masara ne ƙwayoyin alkama ne ƙwayoyin shinkawa ne ƙwayoyin aya ne ƙwayoyin gushiya ne duk wani abu ne wanda ka san ƙwaya ce allah subhanahu wata'ala ce to mu ne muke fitar da shi kai ka sani daga ganin shuka gushiya ka san bayan ɗan adam bane ɗaya kasa cikin rami ko ɗabi kasa amma ka ciro gizan jijanta ɗanawa za ka gani haka haji ɗanawa kasa cikin rami amma ƙarshe kai a rami kasa shi amma a sama kake yanke zarganiya karan haji kake yanke zarganiya ta haji tana kwashe da haji da yawa ba san ko ɗanawa wani kai kuma ba a maki wanda kan watsa ƙasa kan binne bai wuce ɗabiyar ba wannan ba kowa ke yi ba face allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya umarci dan adam da cewa ya yi tunani a cikin wannan abincin nashi wanda bai iya rayuwa sai da shi ya kalli wannan abincin kallo na mai hankali kallo na mai tunani ba don komi ba don ya yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi don ya yi imani da addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa ina ban wa qadima haka Allah subhanahu wata'ala ya fitar da inabi inabi wani nau'i ne na kayan danyi wa qadiban da ciyawa wanda za ta yi to yanzu kamar irin su salat zai yi to yanzu a ebi a bashi ɗan lokaci kuma ya ƙara hitowa to duk irin wannan ciyawoyin wanda ba cire su ba ake baki irin gindin su a iba su ake kuma an ba su lokaci su ƙara hito kunnuwa Allah subhanahu wata'ala ya ce shi ke fitar da su da kuma ciyawoyi waɗanda dabbobinmu suke ci Allah subhanahu wa ta'ala ce duka shi yake yitar da wannan ya ci gaba da cewa wa zaitunan wa nakhla haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fitar da zaitun zaitun ma wata itaciya ce wanda yana da biya kuma ana samun mai daga gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa nakhla da kuma da biyu dinan duk wani kayan abinci duk wani kayan marmari duk wata shimka da kake gani a ban ƙasa abinda mutum yake yi kawai ya shimka ne ya bata ruwa ya yi ƙoƙari ya sa mata taki amma hiddo ɗiyanta da ba da amfananta ba ga kowa ba yake ga Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cin wa da ika gurba haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi mamu gonan lake killan lake malamai suna cewa al-hadaiq sune wanda aka gewaye kamar yadda kamar yadda za ka gani wadamunmu idan mutum ya gangara zai gadi mai killa ko mai wadama ya gewaye ta ba kamar gonar da ke suke ba a sake gona za ka gane ta har ƙarshen ganin ka mai ita bai ma tunanin sa mata giriyash ko kuma ya sa mata kaya ko wani abu ya gewaye ta sabanin wadama za ka gani mafi yawanci ba a barin wadama haka nan sai an gewaye allah subhanahu wa ta'ala ce da irin waɗannan waɗanda mu gulba ma'abuta manyan itace manyan itace na alfarma manyan itace na mangoro manyan itace na gwaba manyan itace na na pom manyan itace na dabino manyan itace na lemu manyan itace na abarba diddai wani abu na kayan danye da ka sani Allah subhanahu wataala ya ce duk shi da ya wuri mu wannan yace wa faqihatan wa abba haka Allah subhanahu wataala shi ya wore mamu kayan marmari kayan ɗanye dukansu baki ɗai da nau'ikansu da kalansu baki ɗai Allah subhanahu wata'ala ne ya hore wa musu za ka gani a sanyi akwai kalar kayan ɗanyen da ake samu a zayi akwai kalar kayan ɗanyen da ake samu a rani akwai kalar kayan ɗanyen da ake samu za ka gani a yanzu akwai mangoro akwai kankana akwai yaro akwai gwaba duk gasu nan barshet mutum sai ya zaɓi wanda zai saye wanda ran shi yake so sannan ya sha Allah subhanahu wa ta'ala ce duka shi ne ya hore man wannan ba dan komi ba dan mutane su ci daga gare ta dan mutane su amfana daga itatan ta Allah subhanahu wa ta'ala ce wa abba kuma da makiyaya Allah subhanahu wa ta'ala zana waɗannan nilmomin baki dai yace ya tattara waɗannan ne ba dan komi ba ya ce don mata allakun wani al'adu don jin daɗin da kuma dabbobin don mi allah yake saukar da ruwan sama don mu amfani don mu ji daɗi don mi allah yake hidda da tsirrai don mu ci abinci mu ji daɗi haka don haka allah subhanahu wa ta'ala yake fitar da kayan danye yake fitar da duk wani nau'i na abinci da duk wani nau'i na kayan danye da muke bukata na kayan marmari Allah subhanahu wata'ala ce mata annakum wal an'am ba dan ku yi bake yitar da wannan dan jin dadin ku ne dan ku amfana da su dan haka Allah subhanahu wata'ala ce to ku yi riba a cikin wannan yanzu wanda ya yassare muku wannan zamu gani a cikin waɗannan abubuwan baki dai babu wani kwara dai wanda hannun wani dan adam yake babu babu dan adam inda zubo da ruwa yake da hannun shi babu ɗan adam inda tsaga ƙasa don tsirrai ya yi zo yake ga hannun shi babu ɗan adam inda hitar da wannan tsirran da amfanar da mutane da shi yake ga hannun shi sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da kafirin Makka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da suke kafirce mishi to su yi ribi a cikin wannan abincin nasu a wannan abubuwan da suke rayuwa duka wane ne ke hito musu shi shin wanda ke hiddo musu waɗannan hidimomin bai cancanci su tsarkake ibada a gare shi ba shi kaɗai lalle tabbas ya cancanta shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarci na adam da ya yi dibi a cikin wannan abincin tashi ya diba idan ya dibi wannan abincin ya dibi yanda ya ga Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi ya ga yanda Allah subhanahu wata'ala yake fitar da wannan abincin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yassare mishi wannan abincin to ya dace ko ya mika wuya ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala kuma malamai suna cewa wannan dalili ne na cewa lalle wanda ya kayi wannan abincin babu shi ya zubo ma ƙasa ruwa ta buɗe ya buɗe ta kuma ya sa tsirrai ya hito daga cikinta mutane suka iba daga cikin wannan tsirran suka ci abinci to haka abu ne mai sauki a gare shi yadda kuka ga yayi wannan abincin babu shi to abu ne mai sauki a wurin shi ranar gobe alkiyama ya tada mu kamar yadda yake tada wannan tsirra yadda ƙasa take buɗewa tsirrai da ya yi to abu ne mai sauki allah subhanahu wataala ya yi umarni aka busa ƙaho ƙasa ta buɗe baki dai mu ma mu yi to muna masu tunkarar sakamakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya buga musu misali da kawunansu ya buga musu misali da cewa su kalli kawunansu wa fi anfusikum afala tubsirun ku diba a cikin halittar Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu yadda ya halitte su daga ruwan manini suka zama jini suka zama tsoka Allah subhanahu wata'ala ya samu tsokan nan kasusuwa baka sauna izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar Allah subhanahu wata'ala bayan ya gaya musu dukkan wannan yace to su sani cewa wanda yayi wannan kuma yayi tar da wannan abincin nasu wanda suke ci to abu ne mai sauki idan ya ga dama duk lokacin da ya ga dama ranar gobe da kiyama ya tada su shi yasa ayoyin da za su zuwa a nan gaba suna magana ne akan alkiyama idan wanda ya halicce ku ta wannan hanyar ya samar da ku bayan babu kuma ya muku waɗannan ni'imomin ba dan komi ba dan jin daɗi ya yi ta muku da tsirran nan ya yi ta muku da wannan abinciccika to haka da haka ku shirya wata rana wadda za ta zo ranar da zai tada ku ranar da zai yi ma kowa su kama ku wannan yana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da yi ma su ne ni'ima ta shine ni'ima ta musulunci Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka gani a jiya bayan ya halicci dan adam bai bar shi haka nan ba ya aiko mushi manzo ya aiko ma wannan manzon da littafi ba dan komi ba liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina dan wanda zai halaka ya halaka abu sawujja abu sadali an kawa mushi hujja kuma wanda zai shiryu ya shiryu abu sawujja abu sadali shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance ba muna yi ma mutane azaba face sai mun aiko musu dan aiki face sai mun aiko musu manzo Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu wannan dan ni'imomi da yi mu ba dan komai ba dan mu yi tunani a cikin waɗannan ni'imomi mu san cewa akwai wanda ya mun waɗannan ni'imomi dan haka mu tsayu a bisa abin da ya umarce mu mu hannu a bisa abin da ya hani Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu makoma ta wa'anda suka kafurce mu ni'imomi Allah subhanahu wata'ala na cewa ka gaya musu labari na wa'anda suka alamtara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar Allah subhanahu wata'ala yana gaya ma annabin shi cewa ka gaya musu shin basu gani ba wa'anda suka bayyana ni'imomin Allah kafirci Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima ya halicce su bayan babu su yan musu sitira bai bar su ba a tsirara ya halicce su suna masu ji suna masu gani suna masu iya tahiya yan musu lahiya bayan wannan bai halicce su mahaukata ba ya halicce su masu hankali kuma bai bar su kara zubi ba ya aiko musu annabawa ya aiko musu annabi yana kiran su ya zuwa gaskiya yana kiran su ya zuwa rahama ubangiji kuma yana musu mai gargadi ya zuwa azaba Allah amma diska suka kafirce ma wannan ni'ima kuma Allah subhanahu wata'ala ya sakan ya sakan musu da ruwa daga sama ya fitan musu da tsirrai amma duka waɗannan ni'imomin suka kafirce ma Allah suka maida su kafirci Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ahallu qaumahum darul bawa suka shigar da mutanensu mutanensu suka bi su suka sa su cikin raukanuwa suka sa su cikin ruduwa ƙarshe suka kai su wutar jahannam Allah subhanahu wata'ala ya ce wa jahannama yaslawnaha wutar jahannama za su shiga babin salmana tir da allah wadai da makoma idan ta kasance ita ce wutar jahannama ina wannan ki tabbatar mamu allah subhanahu wa ta'ala ya yi mamu ni'imomi waɗanda suke masu yawa yana daga cikin babban ni'ima da allah ya mamu bayan halittar mu da yi ya saukan mamu da ruwan sama ya yi ta mamu da tsirrai a ni'ima addinin musulunci abu ne mai tsada shi yasa a bayan karanta da za mu yi riko da addini mu yi imani da Allah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da Allah da manzon shi sun yi riko da addinin shi riko na gaskiya shi yasa Allah subhanahu wataala ya taimake su ya isar da addini ya zuwa inda yake so ya ba su arziki ya buɗa musu sai da suka ci galaba akan dukkan garuruwan da ake gani su ne manyan garuruwa a duniya a lokacin haka mu ma a yau da musulmi za su koma ga Allah su yi imani da Allah su bar saban Allah su riƙe addinin su riko wanda yake na gaskiya to da Allah subhanahu wataala shi kuma zai cika musu alƙawarin shi in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum idan kuka taimaki Allah subhanahu wata'ala kuka yi aiki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ku da shi kuka gode ma ni'imomin da ya yi muku na halitta ku da ya yi da hiddo muku tsirrai da ya yi da na annabi da ya turo muku ya ba ku addini ya zo muku da littafi duka kuka yi aiki da waɗannan ni'imomin kuka yi aiki da abin da ya umarce ku kuka hannu da abin da ya hana ku to abu ne mai sauki a wurin Allah ya ba ku mulkin duniya baki ɗaya وعلى الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم Allah subhanahu wata'ala ke cewa yayi alƙawari ga wa'anda suka yi imani a cikin cewa zai ba su gadin ƙasa zai ba su mulkin ƙasa baki ɗaya amma da sharadi Allah subhanahu wata'ala ce ya amuru da ni la yushriku bi shay'a Allah subhanahu wata'ala ce zai ba su tarkini ya ba su ƙasa da duk arzikin da ke cikin ƙasai duka su mallaki duniya musulmi su kasance kamar su ne turawan yamma a wannan zamani su kasance kamar su ne amurka su ke wada aji su ke ba da umarni a aikata su kasance a cikin ni'imomi amma allah subhanahu wata'ala ce da shari'a ya abudu da ni la yushriku na bi shay'a su bauta mani ba su hada bautata da wani su gode mani idan na yi masu ni'ima a bisa abun da na yarda da shi ba a bisa abun da yake wushina ba da haka gode ma ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala a bisa waɗannan ni'imomin da yi mamu shi ne mu yi mushi da'a mu yi biyayya gare shi mu hannu da abun da ya hana mu mu tsaya a inda ya tsaya ya tsaida mu Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahi lalle kuna da aban ƙasa wurin da wurin zama wanda yake mai kyau ku gina gida yadda kuke so ku yi gidaje yadda kuke so ku su hau motoci yadda kuke so ku tsaga hanyoyi ku yi ta sama ku yi ta ƙasa ku ma yi ta ƙasa ƙasa kuna so Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mata'ul ilahi da dan jin daɗi wanda yake dan kankane ne na lokaci duk wannan bai tabbatuwa duk wannan bai samuwa sai lokacin da mutane suka maida lamarinsu ga Allah subhanahu wataala suka yi imani da Allah suka bi dokokin Allah subhanahu wataala yau matsatsalin da muke ciki ba komi bane ke jawo mu Allah subhanahu wataala ya gaya mu ma asabu min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dhalika 'ala Allahi yasir لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu cewa duk wata musiba take da take samu fil ardi wala fi anfusikum aban kasa ne da ayi girgizar kasa ne ko gobara ta tashi wani wuri ko dai wani abu wanda ke afkuwa a ban kasa na musiba da fitintunu wanda bai da daɗin shi wala fi anfusikum ko kuma a cikin kawunan rishin lahiya ne ibtila'i ne wani dan uwanka ne ya mutu Allah subhanahu wata'ala ya ce face tana cikin littafi mun riga mun rubuta ta dan haka ni kai la ta asau ala ma fataku dan kada ku dinga damuwa akan abin da ya kuce mu akan abin da ba ku samu ba na gidan duniya wala tafrahu bima ataku kada ku dinga alfahari kuma da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ba iyawanku bace ba gwaninta ku bace Allah subhanahu wa ta'ala ne ya gada bayan ba shi yasa ce illa fi kitabin min qabl an namra face yana cikin littafi mun riga mun rubuta shi mun riga mun tsara ga yanda yake Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma asabu musibatin ma asabatu min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da yake samun ku na musiba na ibtila'i na fitintunu na tsada abinci na tsadar rayuwa na tsanani na rashin kuɗi Allah subhanahu wata'ala ya ce to na aikan da kuka aikatawa ne layyin ku ne abinda kuka aikata ne Allah subhanahu wata'ala yake saka muku da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu a cikin hadisi wanda yake ingantacce hadisin abidar hadisi ne mai tsawo Al- a cikin shi Allah su hadisul qudsi a cikin shi Allah subhanahu wataala yake cewa da a ce bayin Allah baki dai za su roki Allah kowa ya roki Allah Allah subhanahu wataala ya ba kowa abin da ya roke shi to da ba zai rage komi ba a cikin arzikin Allah sai kamar yadda ka san idan ka sa allura a cikin teku kai hito ta tana rage tekun nan da wani abu ba ta rage shi da komi saboda allura ba za ta ɗebo komi ba na ruwa a cikin teku haka arzikin Allah subhanahu wa ta'ala yake karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin hadisi innama hiya a'malu yace ba komi bane ayyukan ku ne nake tattarawa in saka muku da su abinda kuke aikatawa ne da haka rishin babu talaucin da ya yi yawa abin ga rishin abinci da muke wama da shi tsadar abinci da ya yi to duka laifukan mu ne suka shafa da za mu koma a Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo musu a dukkan lamurin mu bar shirke-shirke mu bar haɗa bautar shi da ta wani mu bar zaluntar junanmu mu gyara a ibadar da ya umarce mu da ita kayin kaɗan muka karanta aya walau an na ahalar ƙura amanu wa taɓa da fatahna alayhim barakatun min sama da a ce mutanen alƙarya za su yi imani su yi tsoron Allah to Allah subhanahu wata'ala zai buɗe musu ta ko'ina ba maki sai kaga shinkawa ta dawo shinkawa ko ta dawo shinkawa kuma kowa ya samu kuɗi iya gwargwaro ka gani kowa mawadaci Allah subhanahu wataala yana gaya mu cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun malamai suna cewa al-amn kala kala ne akwai aminci wanda yake aminci na abinci yayi yawa kowa ya lamunta ya aminta bai da fargaba na yunwa yau wane ne a nan cikin mu bai da fargaba na yunwa kowa yana tunanin yaya za yi ya sai abinci idan na gidan shi ya kare wannan ga wanda yake da wanda bai da kuma yana tunanin yaya za a iya samu abinci kenan kaga babu abinci Allah subhanahu wataala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi to idan muna son mu amunta daga wannan firgicin daga wannan tsoron na yunwa na rashin abinci na talauci na babu to bar gama imanin mu da zalunci wanda shine shirka sai kowa ya bar shirka mun bauta ga Allah mun tsarkake bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai lokacin Allah subhanahu wata'ala zai san mu zai bude fam albarkokin shi na ko'ina Allah subhanahu wata'ala zai yassare mu ya buda mu koyon koyon arziki ta ma inda ba mu sani ba har sai mun dinga mamaki amma matukar za mu tsaya muna cikin saba ma Allah subhanahu wata'ala muna yin addini yanda muka ga dama bayan da Allah da manzan shi suka yi umarni ba muna yi don mun ga yadda kakanni da uwaye suke yi mun san gaskiya muna boyewa mun san ga abin da ke shirya ne amma muna sauya shi da bata muna bin bata saboda son zuciyarmu to babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya sauya mana sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne 'yan gata na Allah subhanahu wata'ala bayan annabawa saboda su ne fiyayyin halitta wani daga cikin malamai yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi diba a cikin wannan al'ummar baki ɗai sai ya ga babu wanda ya yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja sai ya zaɓe shi ya ba shi annabba sannan sai ya ƙara dibi ya ga a cikin al'umma ko babu wa'anda suka yi sahabban manzan allah daraja da zuciya mai kyawu sai Allah ya za'a ma annabin shi su don su kasance sahabban shi amma tare da haka tare da wannan darajar da ke gare su tare da girma da ke gare su a wurin Allah subhanahu wataala da suka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud Allah subhanahu wataala ya barka wa gare suka ci nasara a kansu ولقد نصركم الله وعده إذ تبصونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الله سبحانه وتعالى يجيا مسجوا للي الله ياتيكا مس القول الله يا مس القول زي باس نسا الله ياتيكا مس ونا القول أوركم واريات musulmi suke cin nasara sannan suka saba ma umarnin manzo Allah saboda manzo Allah ya aza wasu daga cikin su amsa duwatsu yace kasa sauko suka sauko daga wannan dutsen wannan dalilin yasa Allah subhanahu wataala ya juye nasarar ta koma a hannun kafirai aka dinga kashe sahabbai a wannan yaki an kashe sahabi kusan 70 an shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci har an karya mishi hauren shi ba dan komai ba saboda saboda sun saba umarnin manzon Allah kwaya guda yau kuma mu umarnin manzon Allah nawa muka saba umarnin Allah shi karan kankan shi subhanahu wataala guda nawa muka tabi guda nawa muka saba da haka babu yadda za a yi muka daidai sai mun gyara kayan a wurin Allah subhanahu wataala da haka Allah subhanahu wataala ce mata Allah dukkan wannan ni'imomin da yayi da ya jera mu yace ba dan komi ba yayi su Allah subhanahu wataala ba shi da cin abinci ba bai cin abinci Allah subhanahu wataala bai bukatar kayan danye Allah subhanahu wata'ala bai bukatar gonan da ke kai dan adam kai ne kake bukatar wannan Allah subhanahu wata'ala ce mata allakum wannan an dukkan waɗannan ni'imomin da Allah ya yi ya yi muku ne dan jin dadin da kuma jin dadin dabbobin ba dan shi ya karu da wani abu ba dan haka ku yi ku saka ma waɗannan ni'imomin da ya yi muku da yin imani da shi da yin imani da abin da ya turo manzon shi da shi da kuma aiki da abin da ya umarce ku da shi da kuma hannuwa da abin da ya hane ku da shi ma a nan za mu tsaya abin da muka karanta da dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi ashhadu an la ilaha